أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي من نظرة تاتي لنا بالظفر har yau dai muna nan akan zancen jiya da shehu tijjani abul abbasi yake gaya mana yake cewa wa sababu adama haidati ha sababin rashin hailata ita sai da faɗi mata zahar yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare da gare ta anna takawina cewa kasan kasan kasancewar nudufati ha wato haskenta da aka halicce shi halicce ta da shi allati takawwanat wadda ta kasantu fi sulbi a cikin tsatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takawwana ta kasantu ne min akalihi saboda cin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na tufahatan tufa min tufahil jannati daga tufar aljanna lokacin da Allah yayi za a za a samu cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tufa aljanna ya ci to wannan tufar ita ce wato ta zamanto a tsatsansa maniya tsatsansa sallallahu alaihi wa sallama saboda girmama ake cewa haske a tsatsansa sallallahu alaihi wa sallama to da wannan ne kuma aka samu cikin ita sai da faɗi mata zahara fali zalika saboda haka ƙala fiha abuha babanta ya faɗa a cikinta hiya haura'u ita matar hurul inu ce adamiyatun amma a jikin ɗan adam Allah ya lullaba mata jikin ɗan adam amma hurul inu ce wa kaunuha haura a kasance wata hurul inu li'annaha domin ita lam tukhlaq ba halicce ta ba min fadalati daga ragowar atturabi kasa irin yadda aka halicci kowa kowa ragowar kasa ce ake allati maddatuha wadda sinadarinta sariyatun mai shiga ce fi jasadi adama a jikin annabi adama alaihi salatu wassalam ila sa'ir banihi zuwa shauran ƴaƴansa wannan ƙasa da aka halicci annabi adamu da ita to kuma kowane ɗan adam kuma ita ce take zama mani kuma a haife shi da shi amma dai ragowar wannan sinadarin ƙasan ne kawai to ita ba a halicce ta da wannan sinadarin ƙasa ba kamar annabi isa alaihi salatu wassalam fa inna ma yanda magana take dai kadai dai kanat maddatu ha sinadarin sinadarin nufati ha haskenta wato maninta min ma'anil jannati yana daga ma'anonin aljanna ne ita aljanna da duk yan aljannan da duk daɗin aljannan da duk hurul inin da duk wani abu gaskiya ne amma ba yanda muka ɗauka ba shi mahajubi sai ya je ya gani shi fa'arifi ya san duk wannan dana dan ma'arifa da kaza kaza kaza kaza kaza to shine dai wannan ma'arifofi na aljanna da asraran nan na aljanna allati kalak Allah min ha alhuwari alhuri wanda da ita Allah ya halicci alhura wannan yan matan aljanna dinnan to da ita wannan aka halicce ta fakamulat taharatuha sai ita ma tsarkinta ya cika min mulabasati a hawal bashariyata a ce irin hali na ‘yan adam suna samunta, allati tulabisin nisa'u da take samun mata, fakanar da zalika sai ta zamantar da haka haura a adamiyatin matar aljanna ce, hurul ini ce, wa bi zalika saboda haka wasalat ta sadu almartabatal uliya daraja maɗaukakiya. baina yadayil haqqi bakan nan gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda ma'arifanta allati laysa fawqaha illa an-nubuwatu wadda ba wata daraja sama da wannan kudubaniya sai annabta wa aishatu sai da aisha radiyallahu ta'ala anha wa gairuha da watata la madma alahunna fi hadha ba su da ma kwadayi a cikin wannan sun kai a cikin wannan duk suna nan a siddiqiya dai annabi ya ce siddiqatun bintu siddiqin siddiqiya yar siddiqi su suna nan dai a siddiqiya su ma ya isa ya ishe su nasu fa bana laka sai bayyana gare ka hina izin yayin nan annaha cewa ita sai da Fatimatu Zahra afdalu ita tafi min jami'il nisa'i daga dukkan mata alfadilatu masu girma wa ammal qawlu amma faɗi bi nubuwati maryama da annabta sai da maryam kulna mun gaya maka innahu badilun batacce ne wa huwa bi ibtalihi shi da bacin nasa koko da abin da yasa ya zan batacce annal kuduba cewa shi kudubi fi kulli asarin a kowane zamani lahu wijhatin eh? yana da maga fuska yana da waj- fuska ila kulli zarratin zuwa dukkan ƙwayar zarra minal maujudati daga halitta wanda yake kallon duk ƙwayar zarra ta halitta yumidduha da yake mata madadi wa yuqawwimuha yake daidaita ta kuma yake shirya mata abin da Allah ya za ta samu duk shi yake shirya wa kowace ƙwayar zarra hmm? kullul wujudi dukkan halitta zarratan zarratan ƙwaya zarra ƙwaya zarra fi haza a cikin wannan shi yake shirya mata yana tare da ita shi da ita don haka ma ko cikin mutum dubu in ya fito kowanne sai ya ga kamar nasa ne kawai shi yake kallon sa ai dama yana da fuska da yake kallon kowanne fama min sajidin ba wani wanda ya sujada ga Allah saja- sajada lillahi da ya sujada ga Allah ta ibada ko ta waye fil wujuda a cikin halitta auraki in ko wanda ya ruku'u raka'a lillahi ya ru- ya ruku'u ga Allah au qa'imu ko wanda ya tsaya qama lillahi ya tsaya ga Allah au zakirin ko mai zikiri ko mai karatu ko mai zakara Allah ta da ya ambaci Allah bi ayyi zikirin da kowane irin nau'in zikiri ne hmm? fi jami'il wujud a cikin duk halitta dan akwai zikirarkan da ma ba mu sani ba Allah ya ce duk abin da yake sama da ƙasa zikiri yake Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu Hmm? to ba dukkanin su ba wani mai zikiri ko mai tasbihi fal qutubu fi zalika huwa al muqim lahu sai qutubi shine wanda ya tsaya mar mai yi mar wannan abun sai dai shi kawai a dan dangana mar wannan abun Hmm? ai iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu kai muke wata kuma kai muke neman taimakonka wa- wajen ibada in? to kudi biyu aka ajiye a wannan taimako shine kawai yake yin aikin in? shine injin da yake ma yake wa- wannan aikin duk ga baki daya in? yawwa muqimin lahu fabihi da kudi biyu ne sabbaha sheku tsoho mai tasbihi ya tasbihi in? ko mai ibada ya wa bihi abadal abid da shine duk dan ibada ya ibada in? Kum- kuma dama eh, zahirinsa yana kallon ka'aba ko yawwa eh, ruhinsa yana kallon can baitul ma'amuri ko yawwa to kuma zuciya tana kallon zuciyarsa hmm? to ai dama shi kenan da shi ne duk mai ibada yau yawwa wabihi da shi ne sajada sajidu mai sajada yayi wabihi da shi ne waqa'atil wijhatul ukhra mafuskantan ma ɗayar da kuɗi ne ta samu Hmm? allati la tuzkar wa taba'a fadanta fa hasilul amri kai in tab- in ga- in gajiyar ce ma lamari dai matabbacin lamari dai fi cikin kudubi annahu shi kudubi lil wujud dangane da halitta kullihi dukkansa bi manzilatir ruhi lil jasadi matsayin ruhi ne a ciki kaman halitta duk gaba ɗaya jiki ce to kudubi shine ruhinta da za a zare shi kenan rediyo ko mai girmanta in ba batir ko ba a jona ta da nefa ba ba za ta yi wani abu ba hmm? to ku- eh, gabaki ɗaya kudubi shine ruhinta kama annal jasada kamar yadda jiki la qiyama lahu ba tsayawa a gare shi wala ta'aqula ba shi hankalta komai lahu gare shi illa bi ruhi sai da ruhi wala harakata ba shi da wani motsi illa bi ruhi sai da ruhi to wa jami'u kawasil jismi dukkanin keɓance-keɓancen jiki a zahirata na zahiri wal batinata da na batini min haisu ma hiya ta inda take hiya ita ce kulli a dukkan ta bin ruhil hayawani da wannan rai na jiki wanda in ya mutu din nan za a ce ya mutu duk baki ɗaya ko in yana nan kuma za a ce mutum yana da rai ko ai wannan shine karamin ruhi mun yi a tafsiri ko ya salunaka anil ruhi a nan wajen ruhi biyu ne akwai babban ruhin gaba ɗaya wanda shi ake magana akwai kuma karamin ruhi wanda hasken wancan ne da shi muke magana da shi muke motsi da shi in mun yi bacci za a yi ta ji- kwaro ba zai shiga jikinmu ba shi ne in ana gani dai tunda yan adam wannan kawai suka sani shi ma din ba a ganin sa hmm? amma dai yan adam in an ga mutum baya mutu sai a ce ya mutu hmm? amma wancan ruhin babban ina ya wannan jiki ya fi ƙar- ina zai iya shiga nan me zai yi? duk gaba ki daya hmm? to har da wannan hayawan in ko muta'alliqun bi duk gaba ɗaya suna ce ne da udubi babban ruhin gaba ki ɗaya Hmm? babban ruhin fa idan adamatin ruhu to kaga ashe in aka rasa rai duk inda kaga haske in rana ta fito na ranar nan ne kawai Ha? duk duk abin da kaga eh, yayi motsi ko bishiyoyi suna kaza ko kaza ko jiki yana nishadi energy ko kaza saboda ranar nan ne da ta faɗi shikenan komai sai ya yankwane babu Hmm? to fa idan adamatu in aka rasa rai minhu daga gare shi in adama jami'u kawasil jismi ai an rasa duk wato amfanin jiki ko wasara mayitan sai dan adam ya zama matacce ko ma'aduma rasashe kazalika to haka nan jami'u ajsadul wujud haka jikin halitta duka ita halitta jiki ɗaya ce hmm? fi nisbati ha dangananta ila al-qudbi zuwa qudbi huwa laha shi gare ta karruhi kamar rai ne lil jasad ga jasadi falau zalar ruhaniyatu da ransa za ta gushe min ha daga cikin halitta lan adamal wujudu kulluhu da halitta gaba ɗaya sai ta ƙare duk gaba ɗaya ai kaga da ab- da aka yi za- hajjin hajjin wace sh- hajjin 1950 an yi wani zafi da su masu wato auna zafin suka ce fiye da shekara 80 da ta shige ba a yi zafi irin wannan ba to kuma an samu eh, shehu ya je eh? me yace laula hadara fihim man hadar lastu usilu wa muzziqu shazar mazar ba dan wanda ya halarta a cikin alhazan nan ya halarta ba yau da an tumbuke alhazan gaba ɗaya da duk an halaka gaba ɗaya Hmm? da an halaka su sun zama shazar mazar daban-daban ko a wawwatse haka za a tarwatse kawai shikenan sai a koma adam sai a koma adam duk gaba ki ɗaya Hmm? yauwa na a jama yauwa fahuwa ina ne muka tsaya falau zalar ruhaniyatu da ruhin za ta gushe min ha daga halitta gaba lan adama wujudu da halitta gaba ɗaya sai ta ƙare kulluhu dukkansa fa huwa ruhul wujudu to ashe kudubi shine ran halitta hmm? wa kullu kawasil wujudu duk wani amfanin halitta bi asari ha da tarsashinta gaba ɗaya alal amiha a bisa haɗuwanta wa ha da watsuwarta wa umumiha da dukkanta wa kususiha da keɓance keɓanta wa idlaquha da sakinta wa taqayidiha da ƙayyade ta kulliha dukkanta la tulazimu ba ta wato lazimta zawatal wujudi wato jikin samuwa dinnan illa wujudar ruhaniyatul qulubiya sai cewa ran kutubi yana nan a jikinta. Eh? Illa bi wujudu ko sai da samuwar ruhaniyatul kutubi fiha ruhin kutubi a cikinta. Ba dan ruhin kutubin nan yana cikinta ba duk wani mai aiki ba zai aiki ba to sai dai wannan abu wato sirri ne a na Allah a ɓoye. Shi dai kowane ɗan adam gani yake shi yake kayansa duk gabaki ɗaya. Hmm? duk gabaki ɗaya. Sai da ruhaniyar kutubi. fa'iza a zalar kudubu ruhaniya ta in kudubi ya cire ransa a ciki in adamal wujudu to sai halitta duk ta kare kulluhu duk gaba ki da wasara mayyitan sai ya zama ta ce la kasiyata lahu ba shi da wani amfani in kana ta kallon TV kana ta kallon TV tana ta abu kai ba- a wannan loka- a lokacin da kake kallon TV hankalinka baya kawowa ne fa kake kallo kai dai kawai TV kake kallo hankalinka ba zai dawo ashe ba TV kake kallo ba nefa kake kallo sai nefa ta janye eh, wuta ta sai sai an ɗauke wuta sai ga oh ashe ni akwatin banza ne a gabana shikenan dole ka koma waje ɗaya ka sa wannan akwati ido to haka duk wannan halitta ba za mu ga wannan aiki na kudubi ba za mu ga wannan yana daga cikin asraran Allah tabaraka wa ta'ala wannan khalifa ne na Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifan Allah ne akan ƙasa da yake jujjuya a ba za mu gani ba kila ma kana tattaka shi kila ma kana zagin sa hmm? to shi kuma ba shi da zuciya ba yana yin aiki ne dan ka gode ko kuwa dan a'a shi Allah za ta sa shi kawai ka kashe shi ma ka yanka shi ka kwaye kallon ka ma bai ba ka ka- ka zo ka yanka kanka a jikinsa ko ka kallon ka ma bai ba duk ba ruwansa da kai duk ba da kai yake ba aiki aikin halara yake inna ma nu'imukum liwajhillahi eh la nuridu minkum jaza'an wala shukura kudubani ya kera muna ciyar da ku ne dan zatin Allah haka ah, bakin kudubi yake faɗa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman godiya ba ma neman sakamako ba ma neman sakamako ittabi'u man la yas'alukum ittabi'u man la yas'alukum ajra yawwa wa hum muhtadu ku bi wanda bai tambaya ku lada akan aiken da sakon da yake kawo muku kuma shiryayye ne wannan duk yana daga cikin abu amma in kaga mu kasassu sai ga kullum so kake kaji an ce kai ai yayi mai kyau a shi tsakanin ka da kudubaniya ta nisa ko ko ina tsoro ba da Allah zage ni kan ka da nisa har sai ka zama wakilin Allah in matsayin ya zo kutubi ba shi da zuciya shi ana ba shi da kaza kaza kaza da haka Allah ya danka ma halitta amma da yana da zuciya ko yana da fushi ko yana da san sai an yabe ko kaza kaza ai shikenan sai halitta dinta sai ya dora abu ba a wajen da yake ba to gaji yawa tsara mai tallaka la kasiyata sai da ba shi da wani amfani wa hadhihi alquwwatu wannan karfi lahu gare shi min tahammulihi wai ta ina kowane kutubi a kowane zamani zai ya samu wannan irin abu min tahammuli saboda ya dau asirral a sama sirri babba saboda ya dau sirri babba wa sarayanihi da yawon wannan sirri fi kulliyati a walimihi a dukkan jikin shi kutubin nan saboda tsaban ma'arifarsa da karewarsa a cikin wannan sirrul akbar din nan shi sa yayi wannan saboda ya kare cikin wa'annan sifar Allah ya kare cikin ismin nan da Allah ya kare cikin zatin nan da Allah ya dau sirri babba to shikenan shi ma sai ya zama wakilin wa'annan a kowane zamani wa bi sirril ismil azam da sirrin ismi ne mai girma sara baina yadayi Allah kudubi ya zama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala qa'iman mai tsayawa mustakamilan mai cikawa adabal hadratil ilahiyyah ladabin halaran Allah wa mustakamilan wato abin cika mai cikawa kuma adaba huquqihi yawa wa mustakamilan mai cikawa ada'a ba da hukuki haƙoƙinsa subhanahu wa ta'ala ya girmama ya ɗaukaka Allah kuma ya ba da haƙoƙin Allah yadda ya dace da Allah, ya cika, ya cika ladabin halarar kuma ya ba da haƙƙin Allah. Fi jami'i tajalliyati a cikin dukkan tajallin Allah ɗin nan ga su al'asma'iyya na sunayen Allah wa sifatiya da na sifarsa wa zatiya da na zatin Allah. Fi kulli anin a kowane lokaci wa fi kulli miƙidarin a cikin kowane gwargwado ɗarrafata ainin kibtawa ido wala nihayata ka san ko ba ƙarshe ba ƙarewa lima ya tajalla bihi da abin da Allah yake tajalli da shi rabbuna ubangiji mu subhanahu wa ta'ala fi kulli miqdara a cikin kowane gwargwado tarfata aini a cikin kowace kirka ido tajallin da ake ba adadi ba adadi min istimrar zamani saboda ci gaban zamani min asma'i na daga sunayensa wa sifatihi wa zati ga sunan kullun tajalliyatu ne na sunayensa sunayensa gashi nan in ka in ka in ka tsiraita ka ka san wani suna ne ba abba to kullun ta ci gaban ne istimrariya ne na sunayensa haka kullun ci gaba ne na sifofinsa haka zatinsa duk gaba ɗaya fi kulli an wa fi kulli miqdar wala nihayata ba ƙarshe ba ƙarewa lima ya tajalla bihi rabbuna subhanahu wa ta'ala ko fi kulli miqdari tarfata aini min istimrar zama saboda ci gaban zamani min asma'ihi daga sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa zati wa taqallubi shu'unihi da jujjuyawan lamarinsa wal qudubu qudibi fi zalika a cikin wannan kullihi dukansa baina yadayi lahi yana gaban ubangiji yudi jami'a tilka tajalliyati yana bawa dukkan wannan mabayyana ta Allah ma ya sahiqu abin da ya dace shi dan aiki ne na halaran Allah min al'adabi na daga ladabi wal waza'if da aiki wal kidmati da hidimar da halara ta ajiye shi yayi fi kulli miqdar qarfata aini a kowace kyautawa ido dan haka a Qur'ani aka nuna ma an zo daga dambalkisu daga sabau zuwa baitul maqdisi an zo da shi a kiftawa ido dan kasan a kiftawa idan nan fa aikin da ake fa da yawa daga kiftawa idan nan kifka idan ka bude aiki ake fa da yawa fa gashi fa an zo daga do kabla an yartadda ilaika darfuka to tunda Allah ya nuna ma ga wani bawansa kudubi a wannan zamani ya iya zuwa daga dan balkisu daga saba'u tafiya ce a jirgi tafiya ce ta wajen awa hudu da wajen rabi ko ya fi ma tun daga farkon jazirar laraba zuwa ƙarshen ta aka kawo gagan da Suleimanu ma ya godiyan Allah ya yi mamaki irin wannan aiki na kudubi gashi ku almajirinsa ne me ce da annabi Suleimanu malaman kisa suna faɗa ya ce sai da na zagaye duniya da gadan sau bakwai sai da ya dinga gudu da gadan sau bakwai da kibta ido inna Allah ala kulli shay'in qadir idan ka ga waki a Shehu Ibrahim Kaulaka a cikin sirrul akbar ka san an yi wannan saboda tsakanin assalamu alaikum na shafa'i ko da kuma Allahu akbar na wuturi an yi shekara miliyan uku shekara miliyan uku da dubu ɗari uku da dubu talatin da uku ne kuma ayyamun rabi ba ba wannan shekara ta mikidaru wannan wanda muke gwada ta da shekaru da wata da kaza a ayyamun rabi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yadda aka shekara miliyan uku daga cewa assalamu alaikum fa to wai suna cewa in kana so ka ga wannan idan ka ɗau tif ko danko idan ka ɗau danko wannan dankon taya ko kaza ce ɗin kaza kaza ko ai haka shi za ka ga bai fi iya tsayin yatsanka ba amma in ka sa wani ya rike kuma kuka tade shi ai sai ga kuma yayi tsaho to duk sun rigan Allah ga mu dai a dunkule ga mu kaza kaza kaza amma in sirri ya shiga aka taɓe abin subhati ne na Allah ba to wai dai wannan ji yana sa mu ga girman Allah tabaraka wa ta'ala an kaga mutum yana ba zai yi wu ba ai bai san komai na Allah ba bai san girman Allah ba tabaraka wa ta'ala to to kuma yanzu ai mu ma duk dan dai abun baya fitowa sarari ne duk baya fitowa sarari yanzu kana zaunan nan kin sai ka yanzu kana na sai ka sai ka kera gida ka kera rayuwa ka yi ƴaƴa ka yi waye duk a kwakwalwarka kana shiryawa gashi na zama mai kuɗi gashi na kera gidaje ga biliyoyi a tare da ni ka fita daga kaunu ka shirya komai sai ka gama ka dawo hankalin ya da sai ga kana nan a zaune inda kake sallakan ko na koko baka da shi wa subhanallah kai ma gashi kayi waƙi'a to to in kai ma gashi kayi waƙi'a to ina kuma na bayin Allah din nan ina na bayin Allah Allah ya ƙara mana san su da ƙara narkewa a cikin su to inda za Shehu radiyallahu anhu Shehu Adamu Giyasu Allah ya rahamshe shi na wannan na namu namu Kaduna Inguwa Kaji to ya ba mu kissa Shehu ya je la wanacha fiye da sau uku haka ya bada kissa to akwai wani malami a onacha shi irin da ya hausa mu duk da suke zuwa su zauna a can to malamin hadisi ne kwarai da gaske to wannan sai ya sa mai girman kai duk yan uwa da suka bi shehu radiyallahu anhu shi sai ya ki bin faila yake ta inkari yake ta inkari yake ta abu a can onacha yake to shehu ya yi wani zuwa to shi sai ya kawo karar su shehu Adamu Giyasin duk almajiran shehu na nan onacha sai ya kawo karar su ya zo wajen shehu shi ba zuwa ya a gaisa ba shi ba zuwa ya ziyara ka kai kawo karaye akara makallahu ka gaya wa almajiran nan naka fa suna yin wata muguwar magana fa su daina suna kaza kaza wai ma'ana suna faɗar hakika ko suna kaza kaza ya gaggaya wa shehu sai shehu ya ce kai hakuri mala almajiran nan na da kake gani barin gaya masu kaji wa'yansu yara ne suke da wani uba mai kuɗi wa'yansu yara ne suke da wani uba mai kuɗi saboda kuɗinsa duk ya siyo zinare ya rarrata ya musu amma saboda yara ƙanana ne ba san darajar zinaren nan da ya rataya musu ba gashi suna fitowa suna yawo a waje da wannan zinaren to shi kuma ga wani tsarawo can a gefe shi kuma ya san oh wa'annan yara da wannan zinare ne yana mamaki yaya ga wannan abu mai kuɗi an rarrata wa yara yana so ya sata kuma bayan da zai yi ya sata shehu ya ce to kaji almajirai na na rarrata ya musu ma'arifa abu mai tsada wanda waliye na Allah gaba ɗaya ba su samu irinsa ba to su ban san me ba shi ta suke hauka suke ta faɗa ni ba ba na su amma kuma yara ne da ba san wannan mene girman abin da na sa musu amma ga ɓarawo ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya kasa bai samu ba wannan mutum yana kimde wannan wa'azi bai ma ba sai shehu ya mafara cikin inda za ka san gane wannan karatu da shehu tijjani ya faɗa sai shau yake masa ko bari ka ga yanda zahirin abin yake kake ji ba haka yake ba haka suke nufi ba misalin yanda suke nufi su ce sun yi fana'i a hazaran Allah ma'ana hazaran Allah ce ta dulmiyar da su har ba su da kansu kamar misali mutum ne yana da wata mata hajiya yana son hajiyan nan to shikenan sai hajiyan nan ta tafi Kano a wannan ne Shehu Ibrahim ya faɗi haka to sai hajiyan nan ta tafi Kano to shi kuma mutumin nan sabida santa da yake yi yana ta maganar zuci akan hajjin nan har ya tada sallah mutumin nan amma bai tuna da girman Allah ba bai tuna da jalalan Allah ba amma yana cikin sallah gashi yayi ruku yana cewa hajiya wa shi za ta dawo a cikin ruku sai mutum ya ce la ilaha illallah wallahi shehu an yi haka wallahi shehu an yi shi kuma mutum liman ne ma ya zo masalla gashi masallacin jama'a ya zo yana limanci amma ya manta a masallaci yake ya manta a gaban Allah yake ya manta a cikin jama'a suke yayi fana'i cikin hajiya kawai gashi yana magana wai hajiya washe za ta dawo ne da hankalinsa ya dawo ya ga ashe a masallaci yake sallah yake a ruku yake kawai ya zace da ruku kawai aka sallama ya shiru ya bata sallah amma yan ba zai iya faɗan me ya faru ba kawai ya shiru kuma mutanen baya ba san me aka ce ba amma idan gausi waye yake tsayen ma cikin sujada da gaba daya da magana duk gaba daya wa subhanallah wani abu ma sirri ne ba a faɗa ma to wani aiga bai san ana ana jin tasbihin gul kullun kad alima salatuhu wa tasbiha ya san sallar kowanne ya san tasbihin kowanne kadimi ne kuma duk da haka kuma ya dan aiki ne a halaran Allah kawai sabin ne amma kuma an ka shige shi ba a karɓa ba ba a so ba ma yanda za a yi ka shige shi shi kansa ma ba zai fice ne ba ruwana da kai ban san ka ba ƙarya na zai ce zai yayi ni ba dan kai nake ba aiki ake wahalara kawai imani to aiki ake wannan ga Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana narkewa da tafiyar su ran da mutum ya mutu zai ga wannan kuma ma alhamdulillah tun ma kafin a mutum mutum ya gazgata duk sai Allah ma ya yi ma duk abin ya ganshi ma a sarari duk gabaki da gashi nan da ƙananan kuruciyoyi mu da komai gashi ko bacci kake gashi nan sai ga aiki kake ta yi da baccin ma da faɗaken da waye ya zama ɗaya duk gabaki ɗaya ko duk ba wani da'awa bane duk gazgata wannan ne amma shi ko wailin yau mai izinin mukazzibi shi ko mai karyata har abada ba zai gane ba sai ya je lahira kuma ya ga wannan din ya tashi yana aiki shi kuma ya ce a ba wannan yake so ba shi wani abu yake so daban a ce to kuma kai ina za ka samu wani abu daban to ka gani ko min al'adabi ina muka tsaya wa in kasuratu tajalliyatu ko da tajalliyoyin nan sun yi yawa ila gairi nihayatin zuwa ba adadi fa huwa yuwaffi jami'ahu shi yana ba da haƙoƙin su duka ai a wajen wani ne ba su da adadi amma shi ya san adadin su ai yawa shi yanzu mala'ika musa ya ce bai san adadin wanda zai dauran su ba eh da adadin su yanzu iblis zai ce bai san adadin wanda zai batar ba eh ya san adadin su jibril ya ce bai san adadin wanda zai shiryar ba Mika'il ya ce bai san adadin wanda zai ba arziki ko kaza kaza ai ya sani to duk wa'annan din ma gaba ɗaya suna ƙarshen aikin tajallin kudubi alam ne su ma aiki duk gaba ɗaya duk Allah bai ce kalifansa ne su ba shi dai kudubin nan shi aka ce ni ja'ilun fil ardi khalifa yawwa duk kaza in ka ji ana ba adadi ba adadi ai sai na alikaramallahu wajahu ba kudubin zamanin sa ba a zamaninsa yana tafe da sayin na jabiru dan abdullahi waka'atu sifin yakin sifin sai suka zo ta wajin namli wannan daji din na tururuwai ko yanzu yana nan ko ya babu allahu alam shikenan daji ne baki kirin duk tururuwa ce ta cika daji dajin nan da suleiman annabi suleiman sallallahu alaihi wasallama ya zo shikenan sai kai jabiru bin abdullahi za ka yi tasbihi irin na siddiƙai irin naka sarki ya ba tabbata ba wanda ya san adadin wa'annan sai Allah sai na lace masa kai ba haka ake cewa ba sarki ya tabbata ga ba wanda ya halicci wa'annan sai Allah wannan na'am amma ba wanda ya san adadin wallahi ni na san adadin su kuma wallahi na san maza a cikin su ma na san mata a cikin su eh kudi su ka ka ji sanin Allah manya ba wanda ya san sai na ji a kai ba haka ake cewa ba sai mala to kuma duka shiga cikin mahajube baka ce za ka yi naka za ka yi naka sanin Allah a sai ka sai ka to in ka mubarriful barki muridur ruhudu wa mundirul muzulu wa min qazil bariyati shi magana a ciki amma shi mahajubi da duka shiga cikin sa wannan to duk komai yawan su zuwa ba adadi din nan mu a wajen mu ne ba adadi shi ko kuɗi da aka ajiye shi aikin wannan shi ya san adadin su domin da idan Allah yake kallo yanzu rubinu da idan sa ko yawa hata menene mana hadisi hata wai fa iza kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu da kafarsa yake takawa da idan sa yake da hannunsa yake dauka da to me zai gagare shi abin da zai gagare shi mu ne dai ba area ba area to ba inda sai talatin za ta gano za ka ba mu san su ma bawai wa fisa yana cika kowanne hukuki hakokinta wa adadi hada ladabansu ta laisa bil wujudi babu a cikin halitta man ya kadiru ala tahammuli jami'i ma ya tajalla bil haqq wanda zai iya daukan duk abin da Allah yake tajalli bayyana da shi subhanahu wa ta'ala fi jami'i a cikin duka gairuhu in ba wannan kudubi ba fa huwa fi hadha shi fi hadha a cikin wannan fi kulli miqdar darfata aina a kowace kyautawa ido min umri na daga rayuwarsa akan wannan aiki yake walau anna jami'a siddiqina da bi siddiqai a ce ba kudubin nan a cikin su waqafu za tsaya ma Allah tare da Allah tabaraka wa ta'ala fi hazal mawkifa a wannan matsayi lan adamu da sun kare fi asra'i min darfat aina a kibta ido sun aka zubo tajalli masu sai su kare ya fi karfin su Allah ne girma ne tabaraka wa haza da abu wannan aikin sa kudi ne daidan daidanan wato dabi'an sa kenan aikin sa ne fa iza arabta haza to in ka san wannan to zaka san fannisa'u mata la kudarata lahunna ba iko a gare su ala haza tahammuli a bisa wannan ɗauka li du'ufihinna saboda raunin su wali kaunil haidi da kasancewa haila kuma shagilan lahunna ya shagalantar da su an iqamatu huquqil ilahiyyati da tsayar da hakokin Allah falau anna imra'atan qamal maqamal qudubaniyati da mace za ta tsaya maqamin qudubaniya laka aqalal qiyamu da sai tsayawa bi huquqil lahi da hakokin Allah ta aqala sai ya tsaya sai ya tsaya yake ci gaba bi wajibati hukukin lahi da wajibobin hakokin Allah in adamatil martaba to da matsayin kudubaniya sai ya kare a anil kudubaniya ta kudubaniya wa bi hadami ha da rushewa kudubaniya kuma yan hadimul wujudu sai ka halitta duk gaba daya ta rushe duk gaba ki daya fa iza arabta haza an kasan wannan arabta sai kai sani annahu cewa la nisbata ba ma haɗi lin nisa'i ga mata fi tahammul martabatul qudbani cikin daukan qudbani in ba wannan sayyida ba ha za fil qudbani to wannan a cikin qudbaniya to fanki da'u dam'ihin to an ce ba za su iya daukan ma qudbaniya ba to ai ka san fanki da'u dam'ihin na wato yankewa kwadayin su fin nubuwar cikin annabta a harashi ya fi ma ko aula shi ya fi ko qudbaniya ma ba ya dauka bare annabta li annan nubuwata domin annabta akbaru ita ta ce mafi girma min al-qudbaniya ta qudbaniya wa amma fatimatu amma sai da fatimatu radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta fa innaha ita wasalat martabatul qudbaniya ta sadu zuwa wannan matsayi na qudbaniya ne da annaha domin ita istamaddatil kamalatu ta ta zoki madadin kamalata ne ilahiyatu na ubangiji din nan allati ta tahammalu biha sirral azami wadda take daukan sirral azam din da shi take daukan sirrul azam din da shi to akwai maganganu wato da yawa da yawa da yawa to kuma iko Allah tanan tanan zaka san shi kuma to wannan zancen haila kenan wanda saboda shi ba za a iya daukan wayannan abubuwa ba da shi to a su kuma matan ba iyar ba akan haila take ba kawai tunda yanzu zaka samu akwai akwai matan da suka samu irin wannan matsayi wata za ka gabata yin hailan ma gabaki daya ko da za a ce rashin lafiya ce su a wajen mu wa'anda zancen likitoci amma ita ba ta haila amma kuma ba ta ɗauku ɗubaniyar ba saboda kuma ba ma ma'arifa duk gabaki daya abin da ma'arifan ne da ɗubaniyar da kuma matsayin da Allah ya yi ita jikin manzon Allah ɗin ne har yau ita kuma wannan sallallahu alaihi wasallama to kuma ta nan za ka san shi kuma abin da yake fita wajen saduwa da iyali sai ka san ashe shi kuma kamar yadda malaman shari'a suka ce ɗahiri ne malaman fiqh ba su yarda da wannan abu yake sai ga ashe haka ne shi kuma ko magana sama ba a yi ga kudubin zai sadu da iyali har ya yi wato hasken amma kuma wannan bai sa shi ya bar wannan aiki nasa na kudubaniya ba sai ga tsarkin wannan sai ga tsarkin wannan matsayi saboda da yawa ma akwai wa'anda aka yi musu fatahi wajen saduwa da iyali ta haka to shi kuma wannan sai ga sarki ne daban ne da cikin wannan aiki ko yawwa to wannan kenan to sai mu kaman a hausa da waye ana matsantawa cikin haɗuwar mata da maza to lallai shari'a ba ta yadda lalle shari'a ba ta yarda maza da mata waɗanda ba su da wani sirri na komai ba su san girman Allah ba ba su san akan abin da suka ba san girman inda suka haɗu ba halarar da suka haɗu lalle shari'a ba ta yarda waɗannan mutane da jini da tsoka ne kawai na namiji da azzakari wannan kawai jini da tsoka ne na mace da farji shari'a ba ta yarda waɗannan su haɗu ba ko kaɗan amma idan sun zama sirri ne na Allah wa'inda suka san girman Allah ne wa'inda suka san girman halaran Allah ne to yanzu wannan hani ya ɗauke shari'a ta yadda alhazai gashi nan su haɗu a ka'aba maza da mata kuma a haɗu a cakuɗe ma a cakuɗe ma amma jalalan Allah girman Allah ta riga ta mantar da su kansu shikenan sai hani ya ɗauke ko kuma a gaya wa mahajubi da zai fi ganewa girman ka'aba gashi nan ya riga ya sa sun manta da kansu to shikenan sai wannan hani ya ɗauke ga shari'a ta yarda maza da matan su tsaya waje ɗaya a arfa su mazan ma ɗan zani ne kawai suka ɗan yafa da abubuwa yauwa amma tsaya waje ɗaya a arfa da komai ga shari'a ta yarda a cakuɗe kai da kafafuwa da abu ma su haɗu a wajen jifa ba nan yanzu da Allah ya sa aka ɗan gyaggyara wajen jifan ba amma nawa a ka'aban ma a wajen sallah ma da yawa za ka yi sallah kanka ma sai ya shiga tsakanin kafar wata mata wannan duk ya same mu mun gani amma ina ruwan da ita jalalan ubangiji da girman halaran da girman wajen ya ɗauke wannan hani ya ɗauke wannan hani da wannan sirri da yake abubuwa ga shari'a ta yadda matan da mazan da a shiga mota a haɗu wajen zama ɗaya a haɗu jirgi a haɗu wajen zama ɗaya ba tare da ko mata ka bace ko kaza kaza kaza amma girman Allah irin na wannan ya ɗauke wannan to in dai irin wannan zama ne in dai irin wannan haɗuwa ne shikenan shari'a ba ta ba ba kowanne haɗuwa ba kowanne abu shari'a ta hana ba shari'a ta hana haɗuwa ta banza wadda za ta kawo barna da wani wannan shine abin da shari'a ta hana ba tare ba wa'annan mata siddiƙai bayin Allah arifai masana Allah mutanen kirki da wa'annan maza na Allah mutanen kirki a haɗu wajen zikiri ko a haɗu wajen tafiya maulidi ko a haɗu wajen maulidin ko a haɗu wajen tafiya kaula ko a haɗu wajen tafiya maka ko kaza kaza kaza mutum ya ce wai shi fituhu ko ko to mu hausawa ba mu san wannan ba kaza kaza to kaiwa ka san komai a cikin wa kaza kaza wani shashasha ya zo wani wai shi yana so ya gama shugaban mace ma'u shi wannan zuwa da mata suke yi kaza kaza kaza wannan duk abu ne ba abu ba sai da mutum ya hana zuwa maka ko ya hana zagu ba zai yiwu ba to su ko wa'yansu kasashe ma yanzu kamar in ka je sudan ko kuwa irin kasashen laraba ma yanzu ko su sudan ko irin su misira ko ba su ai su duk wannan karatun ma an ka kawo musu za su ga jahilin ina ne ya zo ne kai waye kai daga wani tauraro ma ka zo ko ko irin su Maroko din ai su zuma san wannan karatu ba ma ba ga sarkin Maroko nan ba ma duk ya hada malaman Afirka ma ya ce bai yadda ba su ya hada su da malaman maza da malaman mata din duk suka zo su zo fada sa duk su zauna duwawu kusa da duwawu sai muftin caji yake godiya ga Allah ai Allah a ja da ran sarki ya ƙara ma daraja ai wannan abubuwa da ya shirya ai abu ya yi kyau wato yana daga abun ma da ya burge mu ma wayan mana da kai da ya ka san da mu ba musamman dai a zauna ga kuma malami namiji ga mace kuma an zauna amma yanzu sarki duk ya wayan mana da kai kuma duk an zo an zauna ka ji wai muftin da ina so zance zance wallahi ƙarya kake in dai cajin da na sani ne kan jijima za ga ana gaggaisawa wani al'adar ku ce ta laraba duk kaza kaza to amma dai tun da malami ya faɗi haka an ba abin da ya faɗa duk gaba ɗaya to irin wa'annan jahilci tikir irin na mutanen da shehunai da yawa sun nemi wayar da kai akan haka suka shiga uku suka shiga uku sharri iri iri an musu an ce haɗa zina suke a zawiyoyinsu kaza kaza ba abin da ba a gaya musu ba dole dai don haka ba matan da suka ci baya ba matan da suka ci baya wajen ko duniyan ko addinin ko menene irin matanmu na hausawa sun ci baya saboda tikirkir dan karewa jahilcin fakihanmu ba jahilci na fakihai da kaza kaza kuma in fitina ce inda take ba tana nan tana nan bata hannu ba in fitina ce inda take bata hannu ba duk gabaki da yana daga jahilci a ce mace ba za ta fito sai dai fita uku daga ɗakin daga cikin uwarta ta fito sannan daga ɗakin uwarta kuma ta fita gidan miji sannan daga gidan miji kuma ta fita kabari ko ko in za ta fito ya dai ta lullube kai kofar ido guda ɗaya za ta bari kattaban ma kofar ido biyu kofar ido guda ɗaya kamar duk ba mu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abubuwa manzo Allah ya tafi ya kukuwa da mata an yi abubuwa hatta yaki kaza na ji wani malami a rediyo malam yana kushe kokarin da ummu ammara ta yi a gaban manzon Allah ranar Uhudu yakin da ta yi a gaban manzon ai ba annabi ya sa ta ba to kai in za ta ba annabi sai ya sa ka kare shi ya hilci da abubuwa to duk mu yawa to zahiratul iftiladi bainar jinsain wato abin da yake afkuwa wato haduwa tsakanin jinsin nan guda biyu namiji da na mace to yawa shari'a shar'u al-islami shari'ar islami harimu ya haramta al-iftilada cakuduwa bainan nisa'i war rijal tsakanin maza da mata al-ajanibi wato baki ba waɗanda ba za ka iya auren su ba in dai waɗanda za ka in dai waɗanda shari'a ta haramta ka aure su ne uwarka ko ƴarka ko shaƙiƙi ƴar uwarka shaƙiƙiya ko ƴar ƴar uwarka wanda dai ba aure tsakaninku a shari'ar musulunci to wannan in waɗanda ba aure a tsakaninku ne a shari'ar musulunci ba shari'ar da ta hana ku ku gaisa ba shari'ar da ta hana ku ku zauna ɗaki ɗaya in ta kama ta kwana ɗaya ta kwana ma in dai tuhuma ta ɗauke in dai an san dai ba zancen tuhuma wannan yarsa ce ba zancen tuhuma ko ba a samu ɗaki ba ne ko ba a samu kaza ba in dai ba zancen tuhuma amma yanzu mu iyayen namun ma washe muka kusa da su sai dai kana waje ɗaya tana waje ɗaya kamar wani abu duk wannan duk yanzu wannan shari'an ce? Bare ‘ya'ya, bare kaza kaza kaza duk duk gaba ɗaya. Ko mata ta kama sai ka rasa wai ina ake haɗuwa ne, sai dai an zo gado. Duk wannan duk bakin jahilci irin wannan duk duk kaza kaza kuma haka za a yi ta tafiya cikin wannan jahilci kaza kaza kaza. Ina soyayya za ta abu, ina soyayya ɗa da uwa za ta yi ta abu. To, kaza kaza. to lalle shari'a su wa'annan su shari'a ta yadda ko a gaisa da su in zu muharramarka ce wacce ba aure a tsakaninku wa sufiyatu sufaye amma wanda baki ce wanda zaka iya aurenta kaza to ana tsoron fitina ko matan wani ko kaza kaza kaza in ba kuna kasar da su gaisuwar ce suke yi ba to baki hai sun tafi akan cewa in irin wannan ƙasa ce abu hanifa ya tafi akan shi kenan sai a buga sa yanzu kamar kana kasar tura ka zo ka ce musu ba za a gaisa ba kaza kaza ga su sarkin makan nan ma duk gaisa ake da kaza kaza to abu hanifa ya ce ya yi saboda ranar fatu makata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi mubaya'a da mata sallallahu alaihi wasallam kila manzo Allah dan kwali ya rike sallallahu alaihi wasallama kowace mace ya zo ta rike kasan dan kwali ruwaya kila kuma kusan matabbaciya a'a manzo Allah sallallahu da sayyidina Umar yake gaisawa sannan shi kuma sayyidina Umar ya gaisa da matan maka to in dai sayyidina Umar ya gaisa da ajanabin kai waye da da- za ka gaisa da su ba hmm? duk ga baki daya sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan in ka je ka duba tafsirin Shehu radiyallahu anhu da kowanne ma wajen mubaya'ar mata din nan eh, Allah ya shirikina wala ya zinina wala ya to in ka duba wannan za ka ga duk wayannan bayanai to sufiyatu sufaye bisifatin kasatin a keɓance salakat hazal kat ita ma tana nan kan wannan ɗariƙa ta hukunci hmm? wa daraja ta tafi alaihi a kansa munzul bidaya tun daga farko wa ɗariƙatu tijjaniya ta ɗariƙar mu ta tijjaniya bare failanta bisifatin a kasu a keɓance amilat ita ma ta yi aiki min ajli hazal hukumi saboda wannan hukunci wa akkadatu ta tabbatar da shi ta ƙarfafa shi ƙaulan cikin faɗi wa fi'ilan da aiki wa atiƙadan da ƙudurcewa cewa kawai zanzagariyar zallar tsokar mace kawai wajen sha'awa ko na namiji kawai haramin ne su haɗu in dai ba jalalan Allah ta fi ƙarfin su ba da girman Allah a wajen da suka haɗu wajen girman Allah ne kuma girman Allah ne haɗa su irin yadda suke haɗuwa ba wata ɗariƙa tijana da ta hana ka ka- ka je kai ɗawafi a maka ko Eh? duk da ana haɗuwa da matan da kaza kaza ko to sai ta hana ka kuma wajen zikiri kaza to ba irin wannan a kaulan wafilan walam yaku haza tahrim wannan hani bai zamanto a fawiyan kawai san rai ne aka kago shi ba wannan hani wala ashwa'iyan wala ba wata shari'a bal kana rad'an wannan hani an shari'a ce ta ajiye shi dan hani madrusan abin karanta eh, litahtakal astar al hayawiyati hayawaniyati dan kiyaye labulan rayayyu na 'yan adam hmm? don a kiyaye 'yan adam yauwa wami jannan samikan kuma garkuwa ce mai kwari amma matsalaka ta a wato gaban harbi a shahawaniyatu na sha'awa sha'awa aka yi wa labule sha'awa aka yi wa garkuwa allati ta hadifu min wara'i ishba'il bahimi wace ita ce abin nufi a bayan wato wato sa- sha'awar nan ta ta dabbanci kawai mutanen da ba wani sirri a zuciyarsu Allah bai haɗa su ba annabi bai haɗa su sirri kawai dabbanci ne a zuciyarsu hmm? dabbanci ne ila tahwisil akhlaqi salimatil mumtazat wato zuwa rufewar wannan ɗabi'u masu kyau wato abin zaɓi wa tafashi da tsoron kiyaye yaɗuwar jarimati wato laifuffuka bainal jinsaini tsakanin wa'annan jinsi guda biyu a ra'isain wanda su ne shugabanni fil mujtama'i a cikin wato halittan Allah faqad harramat shari'atul kamra misali shari'a ta haranta giya la li annaha ijramiyatun ba dan wai ruwan giyar shi ruwan ba dan ruwan laifi ne ba fi haddi zati shi ruwan ba laifi bane misali to amma haramun ne ka sha shi shari'a ta haramta shan ba wai dan ruwan laifi bane kama hiya ne wannan ruwan da da aka haramta siwa asirin tsumi ne fa kawai hmm? min samaratin na 'ya'yan itatuwa ma'akulatin abin da tsumi ne na inabi ko tsumi ne na dabino ko ko tsumi ne na dawa yawa ko na masara ko na waye wa shahiyin mai daɗi kuma wa hatta sukuru hatta mayan da ake nafsuhu shi kansa mayan tangadin da waye annati da wanda yake faruwa an hazal kamar daga wannan giya lam yakun ijramiyan ba laifi bane laulan yafta ba dan ya bude ba ba dan ya bude albaba kofa ba ala misra'i abu saƙauranta gaba ɗaya lil muras- mumarasatul ijramiyati ba dan in kayi mayan zaka je kai laifin ba da shi da- da shi kansa mayan ba laifi bane hmm? da shi kansa ba ba laifi bane hmm? amma lihaza amma sabida sabida haka ne hurrimatul kamru aka haramta giya kunun zakin ma gaba ɗayan giya li'annaha wasilatin domin tsani ne shi kunun nan mai daɗin nan shi tsani ne da sukuri ga maye in dai ka sha shi za ka yi maye to kan ma ka sha don haka aka haranta mayan ba wasu kuru shi ko mayan nan mudu'atin sababi ne li zahabil aqal hankalinka ya tafi to lalle in hankali ya tafi wa hadha bi dauri shi ko tafiya hankali madkalun mashiga ce lil ijram yanzu ko ta barna ai wal ijram ita ko barna ka kashe wani ko zina ko kai laifi tunda hankalinka ya tafi ko ka zabi wani haramun harami to tunda wannan na ƙarshen haramun ne to ya tsarge ma har na ƙasan ma haramun ne tunda laifin haramun ne to mayan ma haramun ne kunun zakin ma na giya mai sa mayan ma haramun ne amma su lafiya kalau lafiya kalau yau wa qad hurrimal iftila shari'a ta haramta cakuda bainal jinsaini tsakanin mace da namiji li'annahu yu'addi domin shi yana kaiwa ila tabadulin nazarati lalle za a yi canje-canjen kallo wal mulamasati shafe-shafe wa haza wannan yu'addi zai kai ila isarati shahawati zai motso da shahawa allati tad'u ita kuma sha'awan nan da take kira bi dauri hana ta aikin ila mumarasati jarimati yanzu a yi barna wal jarimatu haramu barna ku haramun ce to saboda haka aka haramta shafe-shafen ma aka haramta kalle-kallen ma aka haramta ahadin ma duk gabaki daya wa idza lam tadril illatu idan sababin illar wato sababin bai kewaya ba ma'a ma'aluli ha tare da natija fil misalin awwala a na farko in an ce kuma ai ba za a yi zunan ba ko kaza kaza fa inna ha to tana taduru ma'a ma'aluli ha wannan nasiya tana kewayawa na fayan korewa wa isbatan ko tabbatarwa fil misali sani a misali na biyu wanne ne wa shekul wahidu abu guda ɗaya allazi ya tahakkamu wanda yake mamaye cikin hukunci fi kadar iktila da cikin hadarin cakudan wa adamihi da ka ai cakudin huwa ribatu ka ai muku zargi na cewa kun yi abu shi shine ka a zo ana zato na banza fal qa'idatul fiqhiyyah ita ku qa'idar fiqhu allati tu'akkidu wadda take karfafa intifa'ar ruksati ba ta yi sauki ba mahal husul ribati ta ce ba ta yi sauki a haɗin ba ne sai in akwai zato a ciki ku da kanku kun yi abubuwan da zai jawo a yi muku zargi amma mata daban a wajen kujerunsu suna wajen kujeru maza daban a wajen kujerunsu ɗan zargi ma ya zo ya yi ɗan zargi ma ya zo ya yi amma ya zo ya ga an shiga ɗaki an kukkulle ƙofa an yi kaza kaza ai ko ka ce lafiya kalau zai ce a wallahi ƙarya to ai a sarari mana to to abinda ake tuhuma ake tsoro alqa'idatul fi qa'ida ta fito allati to akid intifa'ar rukufatu na take tabbatar da bata yi sauki ba ma alhusul ribati inda zargi ko inda tuhuma qa'idatun salimatun qa'ida ce mai kyau yimkinu yayi mana imkani an nan dalika mu fara daga nan min hafil hukuma a cikin hukunci alal mut muktan da ɗaya na abu sa'in da suka cakuɗa saboda muktasar ma ya faɗi wannan wato yake cewa ya juzu ya wajaba lamsu shafarsa wajaha fuskan mace wa adrafaha da gefanta hannunta kaman wajen gaisa in lam yakhshal lazatan an aka ba a ji tsoron jin daɗi ba ya iya gaisa da ita ya iya abu wannan ba ba ba wace ba zai aure ta ba wace ko zai iya neman ta ma ya aura din to wannan aika wannan ce ka'ida to wannan ka'ida ta ciya ce amma inda zargi to fa iza hasalatin ribatu to ishi kowa tuhuma ba wai kawai waɗanda ba auren su ba ba wanda auren su ya halatta ne kawai ta dauke mu ba ta yarda su haɗu ba ita inda tuhuma ko uwa da ko uba da dama ba a yarda su haɗu ba inda akwai tuhuma a tsakanin su ko su ai haga dai shari'a ba ruwanta da su ta yarda su zauna ɗaki su kai ɗa ne yarsa ce ubanta ne amma inda wani zargi to ana zargin fa akwai to ai yanzu shari'a ta hana su ko yattawa za a ce ko yatta ka yawa fa idza hasalat ribatu idan tuhuma ta zo bainal aki wal ukuti tsakanin dan uwa namiji da yan uwa mace ai sai yanzu haramcin haduwa su ya faru au bainal ummi wa waladiha ko tsakanin uwa da ɗanta namiji ma in tuhuma ta shiga sai a hana su haduwa au bainal walidi wa ibnati ko tsakanin uba da yarsa yawa in tafat sai ta kore bainahuma rukusatu wannan saukin da shari'a su ce musu sai a sai ta kore ta alliqa'i wato haduwa wal musafahati da gaisawar wal mulamsati da rungumar juna din ma wa idan tafatir ribatu amma in wannan tuhuma ta dauke bistizlal saboda sun ilwantu bi jalalillahi da girman Allah wa mushahadati da ganin azamati daukakan Allah da girmansa yanta fil hadarul istila sai hadarin haduwar sai ya dauke illa ma kana saddan lizari a sai dai an ce za a hana ne kawai saboda kare sababin abin da zai kai abu wa hadhihi qa'idatu wannan qa'ida ma hiya allati talaqa min hal islam to to shi wanda yace sadda zai a sai ya tafi kamar mazhaba muktana kan sai sai ya je yayi wannan amma malaman da kuma suka duba wa hadhihi alqa'idatu wannan qa'ida ta ta tuhuma ko an ce ba za a yi zinan ba amma tuhuman nan dai sai ta jawo a hana to wayannan malamai sai suka duba suka ga wa hadhihi alqa'idatu wannan qa'ida hiya allati talaqa min al-islam ita musulunci ya tafi akanta fi ibahati al-iftilad cikin halatta a hadu bainal jinsaini tsakanin namiji da mace ladal atbatil muqaddasati waje mai tsarki kofa ta mai tsarki ta Allah Allah tun da ya ga ba zargi a nan wajen ba tuhuma din ma sai ya halatta musu ma matan da mazan su je su haɗu ƙofarsa gashi nan a Ka'aba. Tun da dai ba wanda je zai ga an yi cikowa ko an taru ko an haɗu ko an yi shafar juna jiki juna ya zaci wani abu. Tun da girman Allah na tsawafin nan da ake hajji da umra din da kawai duk ya sa ma ba wani zargi. in ka ga mai zargi mai zargi a wannan wajen sai dai in dabba ne to shi ko wannan shari'a kallon sa ma ba ta ba shine zuciyarsa ba ta da kyau to sai aka kore wannan yauwa falashe a azamu hurmatan ba wani abu mafi wato alfarma wa mahabatan mafi kwarjini min baitullahi daga ɗakin Allah wal iktiladu bi sahati to cakudi a farfajiyarsa a sharifati mai mai girma ahadu arkanul islam ɗaya ne daga rukunin musulunci ma a zo a cakuɗi din a zo a haɗu ɗaya ne daga rukunin musulunci lakin na ribatu sai dai wato tuhuma huna a nan mun tafiyatin ta koru tamaman gabaki ɗaya liɗuguyanil wazi ilahi sabida hawa kan tsawa ta Allah ganin girman Allah ala dafi shaiɗani kowa ya san ganin girman Allah ɗin da tsoron Allah nan wajen ya kori shaiɗan. ya kori shaitan ya kori tunkuɗa shaitan wali tasagurin naza'ati shahawaniyati da kaskancin wato karkatar sha'awa amama azmatillahi a gaban girman Allah allati tallatil maqamu da ita ce shugaban wannan matsayi to walan man tafatu ribat yayin da wannan tuhuma ta dauke wajaba sai ya wajaba an yamurra rijal wan nisa'u maza da mata su hadu su dawafi muktalifina a cakude ba wanda zai ce ga dawafin ga wajen dawafin maza ga wajen dawafin mata babu fi tawafi bil bait a wajen tawafi da ɗakin Allah wa sa'ayan da tafiya baina safa wal marwa tsakanin safa wa marwa wa huma min sha'air Allah wa yana daga alamomin Allah da addinin Allah wa ta'zimuhuma girmama su min taqwal yana daga tsoron Allah zuciya wallan man tafatu ribatu da wannan zargi ya kore wa kafar rijal wani sai mata da maza suka tsaya bi arafata a arafa jabalur rahmati dutsen rahama wa kana hatman ala kulli minar rijal dole ne akan kowane namiji wal mar'ati ga mace an yi atakida ya kudirce a zuciyarsa annahu karaja min zunubi yau dai kan ya fita daga nuzubinsa ya fita daga zunubinsa min tilkal waqafat saboda wannan tsaya kama ka yaumi waladatu ummu kamar ranar da uwarsa ta haife shi amma kuma gashi na faca kuɗa da mace amma ya fita daga zunubinsa saboda girman Allah da yake wajen saboda kuma ma ba ma zargin walan man tafatin ribatu yayin da wannan tuhuma ta ɗauke ta zahamar rijalu sai maza da mata nan kuwa kam cakuɗi aka yi ma aka cakuɗi aka zama wake da shinkafa almankibu bil mankibu kafaɗa da kafaɗa wa saƙu bil saƙu kafa da kafa ladaran mil jamarat wajen jifan iblis ai nan yanzu ne Allah ya gyara abin Allah ya saka musu da alheri aka yi hawa wajen uku inda aka amma ko wajen 2000 nawa ne gani da mahal alasan din nan mu mun shiga ta ƙasa za mu jifa ta amma ta saman wajen mutum fiye da ɗari biyu da wani abu sun mutu da an tattake su an cakuɗe maza da mata ɗin kuma ba wai maza ne kaɗai suka mutu ko mata kaɗai ba to yanzu jibi wannan mutuwa ta bara da bara ne ko bara waccan bara waccan mutum wajen ɗari shida ko ɗari bakwai to maza ne maza ne kawai ko mata ne kawai cakuda ake amma ba wanda ya to wai me ya kawo ma a cakudu din jinsin yanzu zancen mutuwa kawai ake saboda girman Allah da abu to ka gani sai ga wa'annan jinsi guda biyu ko ina ne yawwa yawwa to nan ku kafa da kafa ma wajen jifan shedan wannan man tafatin ribatu yayin da tuhuma ta gushe su miha bil iftilad jinsain sai aka yi shari'a ta yi rangwamen haduwar jinsi mace da namiji fauka maqa'idil da'irati a kujerun jirgi wa fi sahatil bawakir da cikin jirgin ruwa wa ala ajlatil hafila da cikin bus bus wa sayyarat da motoci fi dariqin cikin hanyar su ilal hajji zuwa hajji ko an yabe su daga jidda za a kai su arfa ko kaza wa aidina minhu ila da masu dawowa fa inda ma ya tahakkamu sultani jalalillahi to duk in sarautan Allah ita ce shugaban matsayi ita ce jagora fi qalbil fardi a zuciyar mutum daya wal jama'atu ko jama'a fa innahu yadusun nawazi ash-shahawanat to nan suna taka sha'awar shedan binne ta suke hmm? waya zariha ba'atul hawa'i a sheke ta a iska wannan su fi mahabbil awa zuciyar da take kawo wannan sha'awar kaza kaza sai iska ta yawo da ita fatatalla kafuha ɗairu tsuntsayen halaran Allah sai su fauce ta aw ta hawi bi harri fi maka ko kuwa iska ta halaran Allah ta ta jefa ta a waje mai matsi ba za ka taɓa ma tuna kai kaza ne ba kai namijin ne ko ita ba halaran Allah ta fi ku wata tuƙul iradatu ila alal manazili nufin Allah sai ya hawar da ku ya zuwa maɗaukakan masaukai zuciyan kuma mukami ba take faɗa litastaffa ma al-aqyad dan ta sahu tare da zababbun Allah wata tazahamu ta yi cakudin ma al-muqarrabina tare da makusantan Allah alam tara baka gani ba annan nasa mutane yawma yuhsharuna ranar da za a tara su ranar kiyama yuhsharuna za a tashe su ne uratan matsaraita mace da namiji la libasa alaihim ba kaya wa ala sahiratin wa kuma a fili daya la satara fiya kuma ba a buga wani labule ba a ce wannan wajen tsayawa maza wannan wajen tsayawa mata wala hajiza ba wani gate wato mai tsarewa wallan mastagarabatu sayyidatun aisha yayin da sai da aisha ta ga bakon wannan magana da annabi ya faɗa anha zalika da ana annabi sai manzo Allah ya nutsar da zuciyanta sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai da Aisha ta ce wayyo maza da maza da mata su tsaya tsararru kaza kaza sai manzo Allah ya ce mata bi annahum izaka ke a wannan lokacin fi shugulin sha kowa yana cikin shagalin da ya fi karfin ma ya tuna ko shi a tsirara yake ko tsirara wani ko tsirara yake ko tsirara wani wani haukaci ne ya shiga wani gida wannan an yi fi'ilan ya shiga wani gida rijiyar gidan ba kawai ya zo ya tsalle ya tsinduma rijiyar gida ai matan gida fa da kowace ta ji tsoro suka sheko a guje wata na da ɗanta ya da ta fi goshi ta jefa a baya kawai ta ɗaure ashe kafafuwan ne a sama kan yaron yana can ƙasa sai da duk aka nutsu aka zo aka abubuwa yaro yana ta kuka sai ni daga ina nake jin kukan yaro da aka ce aiki ne mana sai to ina inna ashe kafafuwan ne a sama kaga nan wani abu ya shiga hanka ya shagalantar da ita yawwa sai manzo Allah ya nutsar da ita yace ke kowa yana cikin shagalin sa an ta tabbila auratu bare ya bi al'aurar wani in ce ana haka cikin zaman lafiya ake to fa izan fa izat tafaqana in muka hadu ala annal intifa'a ribati cewa in zargi ya kore ko ko abin da zai yanfi yanfi harajal ibtila yana yana kore wato damuwar haduwan bainar jinsai tsakanin mace da namiji na tafi to za mu haɗu ala anna zikirallahi cewa ambatan Allah akbaru shi yafi hatta mina salata har sallar da ake a Ka'aba wala zikirallahi akbar allati tanha anil fasha sallar nan take hana alfasha wal munkar da abin ki to ambatan Allah ya fita ya kazi tamama ashe sai hukunta gaba ala tufailiyati ribati zikiri yana karar da masu kwarakar san zuciya ko san rai a wajen masu shi waya garu su yana shuka musu fi sahati a fagensa shajaratal mahabbatu bishiyar soyayya cikin Allah war ragabatu da kwadai cikin Allah war rahabatu da kwarjinin Allah war kudu'i da kankan da kai wa tabattuli da zubar da komai yanke komai sai shi wal khudu kunu'i da kankan da kai da watawazu da kankan da kai da wal inkisari da kankan da kai da wala zikrullahi akbar ambatan Allah ya fi akbaru min an yi allaka bi sahatihi ribatu ya fi ma a kawo kokwanto ko ko, eh, zargi a halaransa au majunin koko a kawo batsa au hazulun koko wasa eh, na au abasun ko wasa dai hmm? to in dai haduwa ta Allah ce ta kaza kaza kaza to dan mata sun tafi wajen wajen neman Allah ne wajen lamarin Allah ne ba komai dan shari'a da yake fikirkir bai san Allah ba bai san lamarin Allah ko kallonsa ba za a yi ba ko kallonsa ba ba za a yi ba amma duk gaba ɗayan sufayen da suke kan hakan suna nan akan inda zargi in wasa ya shiga in kaza ya shiga duk to shari'a ta hukunci yana nan yana yana Allah ya ba mu sallallahu alaihi wasallam